قال حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي وهو ابن المسير قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مئة وسك ثمانين وسكا وسكا من تمر وعشرين وسكا من شعير فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفنا فاختلفنا فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام وكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر واقتص الحديث بناو حديث علي بن مسهر ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسير عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمس قال وحدثنا ابن روح قال أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وعرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت العض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت, فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا باب فضل الغرس والزرع قال حدثنا ابن نمير قال مثلا musaƙa ba ta da matsala inda ya ce asali babu laihi lambu ka ɗauki wani ka ce ya shayan ma da itacen dabino da inabi ko ko mangoro da gwaiba da sauran abubuwa haka a kan abin da an ka samu ai wahalar sai ɗaya bisa uku misali kai addabi wadda kun ka ittifaki don haka musaƙa ba ta da matsala da waɗannan dalilai na khaibara ta koma da ta su ci amma da an kage su an gaji zuwa su da haƙe za a kore suka ce sun yadda su yi aiki a ba su wani annabi ce to shikenan za a raba ni adda wuri ko ko koyi aiki
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك أنا عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شن ko wasu irin waɗannan abubuwa an kai ittifaki duk yana shiga ƙarƙashin wannan
ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يزرعه أحد إلا كان له صدقة ba mai rage mai wani abu cikin gona ta shine zara'u eh ya- yarza قوله yarza وما سرق ayan منه kusuhu asalin kalmar و- don وما haka ma mutu ya kamata ya noma ko don wannan Eh, riba وما ce وما سرق منه
ina yake قوله وما سرق منه له صدقة eh wanda an ka satan mai ba a ni kalmar ya zara'uhu din ne Yarzahu.
yarza'uhu ayan kusuhu ne shi amma ne can baya ka Can kauluhu ƙarshe.
ne ce a a cikin sake hadisin qauluhu wa ma surika minhu lahu sadaqa wa ma akala sab'u minhu sadaqa qauluhu wa ma surika minhu na sarika wannan a mu ba mu da wannan wa ni mun kana karatu abin da ba mu da
farkon ai hadisi na harkon kenan ba min Gani ba.
muslimin yaghrisu gharsan Eh, shi illa muka kana ce ma ni ma.
ukila minhu lahu sadaqa eh wa ma surika rika minhu minhu lahu sadaka hadha alqaul eh wa ma surika minhu lahu sadaqa eh minhu lahu sadaka miya iskali
ya zama sadaka daga shi sata ne to shi zanabu mai sataifa tunda an baya wanda ba sadaka ruwanka kayan ka ɗiba ba da izinin ka ba wannan kayan aka magana Mm.
shi ko sata can tsakanin shi da Allah Allah to na Eh, ai- ana nihin Mm.
wannan shikar da kai ko abin gaji ya ɗiba kawai ya gama sata ko to kai Allah zai baka sadaka wannan abin da ya ɗiba amma shi can tsakanin shi da Allah na'am Mm.
قال حدثنا نعم. a wannan daban shari'a ta yi magana sata ba da bukata ba ai sata an san sata amma wanda haja ta sa ya ɗi wani abu gwargwado bai hito da shi ba hadisi ya inganta cewa ba komi gare wanda ya ɗi ba hito ka ta mala akwai hadisi kararar ga matsala fa cewa wanda ya ɗibi abu don bukata ga lambu ya ci ya tsaya shi kenan babu yanke hannu gare amma wanda ya bayar ce ɗiba to shi ne aka yanke mai an ya kai abin hadisi kararar ga sunan cikin sunan Hmm.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ع- وحدثنا محمد بن رم قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم معبد الأنصارية في نقل لها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر فقالت بل مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة mu ha ummu mubashir gare mu naji ko ka karanta wani abu da mu
أم إيه مبشر أما lalle ta أم gare mu إيه إيه نما al'asariya كوم مطبوعة أم مبشر أم wannan معبد ba daidai ba ne
دام كان شو تخريج مطبوع؟
مأمون شيحة يعني bari ta mu gani nan ko organista din kawai ya ce akwai ta mana ganin kawai ba ita bace ko ci gaba za mu قال diba في المطبوعة أم مبشر Hmm.
وكلاهما صحيح to انظر alhamdulillah الشرح.
mutai- mutai an huta قال وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا رو قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يغرس رجل, رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سب سبع, سبع أو طائر أو شيء صدق إلا عجيب.
كان له فيه أجر وقال ابن أبي خلف طائر شيء قال حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم معبد حائطا فقال يا أم معبد من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر فقالت بل مسلم قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة to alkunya biyu gare ta amma mu ma'abad din ya haya kun ga gashi shi ya ƙara hitowa nan قال ko?
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة Eh? Mm. Ta shiga ciki mana.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياف حاء وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حاء وحدثنا عمرو الناقل قال حدثنا عمار بن محمد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء يعني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر زاد عمرو في روايته عن عمار وأبو قريب في روايته عن أبي Mi suna معاوية Abu Sufyan فقال wanga mi a suna ne? Mi a sunan ga Abu Sufyan? Na? Lahiya kake me gama sauri da Na sha ga tambaya ya kamata a ce ba wurare guda ne ta tambayar gaba. Ina Abdallah ko bai kusa? Eh?
الحكم بن نافع alaka munafi na sha ga tambaya su ba a tambaya wasu hidimomi sun musu yawa gida da daji to kaji abin ga da ka doka wancan abu sufiyani sahabi ibn harb kun ji sunansa talatu mun nafi a suna ne tabi'i ne cikin tabi'ai
عن جابر زاد عمرو في روايته عن عمار وأبو قريب في روايته عن أبي معاوية فقال عن أم مبشر وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وآله Kaji وسلم akwai wani akwai وربما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديث عطاء وابي زبير وعمرو بن دينار قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد ال- عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يز أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل نقلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر قالوا مسلم بنحو حديثهم باب وضع الجوائح قال حدثني أبو طاهر قال وأنا- أخبرنا ابن وهب a jawa'i shine musibobi kamar eh, jaura irin tsananin sanyi ya sa duk itace su bushe mana 'ya'yan itace an riga kuma an yi ciniki ka sai abu gare ni ana nan kawai sai iska ko tsananin zahi to sai ya sami wannan to ba ka ciya ka dawo ka ashi wani abu gare ni tunda ba gani ganganci ni ba wata musiba ce samawi ta samu shi an ma'anar sariyar da a babu ya ce ha'i abin shi ha'i hati fi bai samar shi nan haka ya samu ta yi قال حدثني أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا حا وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ka ce ya بما ba تأخذ مال أخيك بغير حق tun da ba laihi ne ba ne bai da wani abu a ciki musiba ce ta zo haka ta kaddara Mm.
قال وحدثنا الح- حسن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزكو فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك inda ka riga sai da ka sai mutum ya riga ya yi to amma sai ga wani afatis samawi ya zo kaga ba wani abu tunda ka yi kai abin da a wajibinka asarar hakan wa akan wanda ya sai ai ya kake tun da zo qala bima bima ta'khudh mala akhika ma'ana shi wanda ya saida din kenan shi maida mai kudin shi za a yi kenan ko a'a ni ban ban sha ka ba wannan lafazin قال حدثني ابو طاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن حميد الطويل عن انس بن مalik أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزكو قالوا وما تزكو shi mai kayan zai mai da kuɗi قال da تحمر asara ce نعم shi za ta hawa ba wanda ya sayi ba
وقال إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك قال حدثني محمد بن عبار قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه قال حدثنا بشر بن الحكم العبدي وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بوضع الجوائح قال إبراهيم وهو صاحب مسلم حدثني عبد الرحمن بن بشير عن سفيان بهذا قال أي أبو مسلم إسحاق وهو صاحب مسلم don wancan Abu Isaka Ibrahim din wannan da mun ka wuce مم.
shi ya- shi ko karo nashi isnadi haddathana Abdurrahman Bishir an sufa irin wancan bi hada Qawluhu- amma akwai wani eh قوله وهو صاحب مسلم eh يعني- allazi rawal hadith Na'am.
musai musulu anhu نعم almajiri ne نعم shi shi amana sahib نعم وتولى لا، أكوي- إيه؟
ليس بقول مسلم zai su mi قول kawai راويته eh نعم mun yi irin can baya ha ko jiya نعم akwai wata fa'ida nan da nika so mu koma cikin malam sauri ya kai wanga hadisi hata sana abu tahir akhbarana ibnu wahab kun ganshi akhbarana malik an humayd dawil an ganshi anas bin malik ana rasulullah sallallahu ha an bai'e samara hatta tuzhiya qalu ma tuzhiya qala tahammur qala idza mana allah samarata bima tastahillu mala akhika imam daru kudini ya illanta hadisin yake cewa cewa abin nan shine ko hadisana muhammadu bin ubad ne ko a ba shi bane abu abu tahir ba abu tahir ne. na kasan shine to na kasan ce da yace haddasani muhammadu kaga kawan darfin hadisi ne haddasana abdul aziz to wannan yake magana yake cewa wannan isnadi a- an ana shi ma duk kaga isnadi guda ne shine ka cewa mm, qala dar kuduni haza wahamun min abdullah min muhammad ibn abbad aw min abdul aziz malimin sa fi hal sama'ihi muhammadan da ana ibrahim na hamza sami'ahu min abdul aziz ma- ma- ah, mafsulan mubayna annahu min kalam anas wa huwa as-sawab فأسقط محمد وعباد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بكلام أنس وجعله مرفوعا وهو خطأ wancan ruwaya ai kaga an anas an ina maganar shi yace nan hadisana abdul aziz ni muhammad ko da rawardini an humayd an anas anna nabi qala illa ismiraha allah bima yastahillu ahadukum mal akhi shi ne ya ce wannan magana da ta zo nan to ba magana ya akwai wahami ciki wanda ya zo a ciki shi ma ga yi nan sai ya ce ƙala dara kudu ha za wahamun min muhammadu na ubad koko min abdulaziz fi hada sama'ihi muhammadan la'anna ibrahim na hamza sami'ahu min abdulaziz mafsulan ba game ba mubayan annahu min kalami anas sai wagga magana magana anas ce ba ta manzo rahama ba ce wagga wa sawab fa askada muhammadu ibn ubbad kalamun nabi sallam shine wancan na sama cewa anna rasul sanaha an bai'il samara kawai sai kawo wagga magana ta ƙarshe na ba ta kun fahimci bayanin wa ta bi kalama anas waje alahu marfu'an wa huwa khada sai ya mai da wagga illan yasmirha asalin magana anas ce sai ya mai da ita maganar manzon rahama maganar manzon rahama sai ya kada ita can harko a isnadi na sama na cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i samara to wannan shine maganar manzon rahama to amma shi Ubar ko ko malamin sa Abdul Aziz in kun lura ai bai basu kawo ba kawai sai kawo lafazi annan nabi sallam ya ce lan in lan yasmira Allah shi an gane bayanin da nake a wuce
babu istihbabi bi wa alwad'u min kada ad-dayn wuce kuma ne dawo ya tambaya don haka aka yi sai an ƙara bayani wani can ya falko
qala hadathana don haka qutaybah dai ibn a sa'id tsaya wato bayan ka gane shi wagan magana illa ismira Allah to ba magana manzon haba bace magana wace magana shi Muhammad bin Abbad malamin Bukh- Muslim ko ko Abdul Aziz ibn Muhammad to an sami wahami madadin su kawo magana manzon rahama ina magana manzon rahama wannan hadisi na sama cewa mi naha an bai samara hatta ta soya to wannan shine sai ba su kawo wannan ba su kawo ƙarshen hadisi don wancan ya kawo shi a kun gani Ah, fa bima tastahillu mal akhika to kaga hadisin biyu ne kenan to amma da sun ka zo su sai suka ɗebe wancan sai suka waɗi wanda ana sai waɗi don haka sai a yi alama wa amin abin nan kuma nawawi ya yi kirarin ya tabbatar da dara ni ga wanga cin gyara da eh, shi dara kudin ya yi nawawi ya tabbatar da shi in ka diba sharhinsa
babu istihbabi alwad'u min ad-dayn qala hadathana qutaybah ibn sa'id qala in kana bin hadathana bashi layth ka yahe ka san yadda bashin gaba ɗaya ko ka rage za ka kai ma Allah zai sare maka da zunubanka عن بكير عن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال فقال يا رسول الله تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغرمائه ga masu bin خذوا bashi ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك shikenan قال حدثني با- يونس با- بن بعد عبد باب.
الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله قال وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوت خصوم بالباب عالية suna أصواتهما jayayya nan kowa gida suna masallaci shi na cikin gida وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه wannan roƙon ka yahi mun ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف cewa ba aikin kwarai قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب yanzu na- duk abin da ya kaso ga wata fa'ida isnadiyya ga maganar da ta yi yawa wajen malamai cewa imamu muslim ko da sun ka haɗu da imam bukhari to ya ƙare littafi ne don haka shi yasa imam muslim bai rawaito hadisi guda daga bukhari ba don dama galibin da yawa daga malaman Bukhari malaman Musulun ne yana da usul insha waɗanda ya tattara za ka babu Bukhari a cikin sai Musulun ko da sun ka haɗu malamin shi ne ka ya umarni gari shiga ai ya ce ustazu asatis yayyabe shi da sanin ilan da komi amma bai roto ba to amma akwai wata magana ga ta na gabanka waɗan imamu musulun wa haddasani gairu wahidin min ashabi qalu kaga ba guda ba kenan haddasana isma'il ibn abi uwais mun san waye isma'il ibn abi uwais wanda yake kawunsa malik na anas kuma saboda buhari ya roto gare shi ismail bin abi uwais ya dauki usul ɗan hadisansa gaba ɗaya ba buhari da ya zo madina buhari ya tantance ya zaɓi wanda ake da to shine nan a sayudi ya nakalto daga nawawi ya ce faɗaɗ imam muslim wa da suna gairu wahid mai ashabina qalu wa da suna ismail bin abi uwais rahul bukhari wanga hadisin da a gabanmu buhari ya rawato shi fi sahihihi an isma'il wanga isma'il din sai ce fala alla kuluraha fala alla musliman arada al-bukhari wa gairu tunda min ashabi ne yaji ashabu ahlul hadith ce fala alla ba jazmi an kai ba amma da na haru bacci wanga fa'ida bai ja layi ba ku taɓa shi a ba shi ba saka wakala to amma fadan da yayi wa da ne ghairu wahid min asabi zo ka fa'ida kaya bacci baka ji ta
babu nau'i na wa hadatha ne ghairu wahid min asabi haka sun kace yace fala Allah musla arada bukhari wa ghairuhu eh abin ke ne babu nau'i na ibhami to anan kuma akwai ibhami ba akwai idan fayu kama alaibi a hadisin maktu kai mun kafi la a shi mubham da ya zai kai in ka dai yana yake dai wancan dai
wani to in mubami ne to malam eh kuma jam'i ne Kasi babba.
ijbar a a yawa shi dan nake
ka amince maganar sakhawi na'am idan jama'a da suka ruwaito wannan yajbar ba'dhu ba'dhan na'am sannan gashi din ma an hada maka cikin jama'ar akwai bukhari Na'am.
kuma ya kawo hadisi cikin sahihinsa to me ya wani matsala babu matsala ciki kawai dai fa'ida ko na ko ba sai ka so ka ji ba Ka ta wala to yana sa na a yiwuwar musulun cikin ashabinsa akwai bukhari sai dai bai faɗai ba tun daga shi buharin hadisin ne ya roto daga ismail ɗin mubasharatan na batun gane bai bacci a kafanta yana gane tashi ba matsala tun da an gano dalil dalili ba ma da hi ba matsala saboda yawan su ne ma yau wadatu da ciya gairar wahidin
qala qala nawawi Eh, اوكي يا ما كاو مغني وهذا الذي قاله القاضي هو لكن كيف كان فلا يتجب بالمتن من هذا الرواية لم يثبت ولكن قد ثبت من طريق أخرى فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي shi ne magana an kare ta ولعل مسلم أراد بقوله غير واحد البخاري to shi ne ma wanga ayatul hisi نعم dan da ma sayudi yana da hisin magana da wangani nawawi نعم
na'am eh ina jin ka
نعم
eh na jiya to me abin tambaya ciki a ala Allah an ka cewa a tumalin fala Allah
أراد البخاري وغيره Rada Buhari, haka wannan bai tadda waccan magana,
الله أكبر tunda ba wani tabbas ba ne, tunda jama'a ya ce, tunda ya musulun ɗin Buhari na ciki, da wasu saura waɗanda dama ya ruwaito. Jama'a ba wani iskali cikin maganar ka. Kawai, amma magana tabbatatta ko da musulun ya haɗu da Buhari, to ya riga usulin tattara jinsin da ya tara abu ne. Isa ba inda kaji ya ce haddasa ni Buhari. imam muslim nan cikin dai sahihinsa bayan dai amince bukhari amma ya roto gare khariji sahih
قال حدثنا ya ma roto daga ibn huzaima muslim a ba a ce ba la'alla an ka ce gatun malam ai ce su nawawi ne da shi kani suka ganin tunda wanga hadisin shi lura abinda annan qalu haddathana isma'il ibn abi uwais to buhari ya roto ga cikin sayinsa daga isma'ila din aka ce to la'alla waɗanda shi musulun kamni tana yiwa buhari na cikin ashabi din nasa da yake amma babu wani abu da ya zo hakikatan tabbas dahir ga abun dun la'alla ne to kajiya shi shi musulun wanga hadisin ga wani cikin wani littafi ne naka kai wannan sharhi ne To, ba ka yi da karanta ba ya wani wani ko ya ambaci ahmad wa to ga gani an ismail din fimi kitabin li'an to kajiya to kaga an samu wani don haka nan dai ga abin da yake tabbatar cewa da malam suka tabbatar aka din ne amma an ga la'alla ne na'am ina da fa'idin da ya kamata a lura da ita قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك قال أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حضرت دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في kaga an المسجد faɗe su ca an ruhe na an waɗanda suka jayayyata فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته فخرج إليهما فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقطه sai ka biya shi sauran rabi قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حدرد بمثل حديث ابن وهب قال مسلم ورواه الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا كعب فأشار بيده- بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا wannan ga cikin mu- mu'allaqat na na muslim qala muslim wa rawal lays muslim bai ga lays ibn sa'ad ba magana cikin mu'allaqat na shi rawal lays an sa qala ta sin jafar hadha min ta'aliq muslim wa qad wasalahu al-bukhari fi sahihi an yahmina abi bukair al-lays bihi na'am Ah, dama eh, kitab ya kai shi ba musulun kitab ya kai dokta eh kuma aya mun haɗe su ko wancan karatu ina jin ko kamanta ma'allaka nawa ne a cikin musulun sha ya zama gesi ga littahi an haɗe shi ga littahi an yi da haka to ciki yana ciki mun yi bayani kuma mun haɗe littahi an ma tura littahin duk an tura da duk karatu an kai an ka ajiye sai ya komo sabo Mm, ai bai shigo ba
na ka je ba
باب من أدرك ما, ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه قال حدث
na?
ci gaba ban gane ba.
tarjamar babin dama kaka sayi magana ah
dama mutum ne ɗan kasuwa ne yana dama tun da suka san shi duk galibi haka yake ka an so nawan ka an so nawan ga to sai an kai mutum waso su mana mabatta suka zo a- alkali ya ce to a kira mai shi mai bashi ya shiga wani iblas to wani kowa to ya saye bai daɗe ji ya saye bai ko buɗa ba to kai sai ka zo ka ɗauki abinka babu wani abin nan nan ga wani tafi
ci gaba kawai malam ai a ga yanar ta da muharaba mai aigon ne a gaisa ko ai kawai Hmm?
ai bari mu jira na'am to kaga to wa kada ablasa alhali amma wannan wasu falahu falahu ruju fi ya dawo ya shi kaya ne sai ya zama tuwa abin nan nan ga Abu- yana boye tun da kayan aji shi za a yi assalamu alaikum bismillah bismillah assalamu alaikum warahmatullahi lafiya na sanin zuwa sai ya gidan ya jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kokari Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wabarakatuh na'am eh shugabanni ne namu na siyasa alhamdulillah wannan shi ne dan takarar dan dima da hutuwa masha Allah kuma shi ne dan takarar sanata da kyau shi wannan alhaji abubakar salisu asas na'am wannan shi kuma da ta garba mata na ji kalan da sunan shi zuwa majalisa to kara yalle matazin suna ai kaga ya zama gari shi ne suka ziyara to yayi ke wannan abu su shigo su abu kwarai da gaske kuma mutanen addini shi shi mutumin abu shi kai tunanan su ma zuwa nan kaga ya nuna don Allah san ka. kwarai kuma irin su muka fata Allah subhanahu ta'ala ya ba su don wanda ya san daraja abu shi ka kula da shi na'am da Allah jama'a assalamu alaikum kun gama da baki ne tun da mun zo da jagari yanzu ko mun zo da wasu manyan baki su ma yan siyasa ne su waɗannan Mm.
Eh, akwai dan takarar majalisar ne da hutuwa. Da shi a Lajar Salisu Abubakar Asas shi ne wani. Bari ni ke kuɗan gaishe.
ya ta malam ya yi samun Akwai na biyu shi kuma da sunan shi a kowane lokaci shi ne da tagarba wata su. Shi ne ɗan takarar sanata Hutuwa Sanatoria Zuwa, lokacin gaban goma sha ɗaya.
Mm.
Ga shi shi ma ranka zai yi sinila ya haƙuri a kai.
eh alayya an saba da an alaikum salam duka waɗannan kamar yadda muka gaya wa malam sun zo nan gare ne don su kawo ziyara a wannan majalisi da take wanda daga tsarin kafar mara yake gudanarwa tsawon shekaru saboda haka ran ku daɗe wannan taro da haɗin malamai ne manyan malama ko babban malami ke karanta da malamai daga jihohi da waɗanda an ga irin eh, ba wai jihar Kaduna ba ce kaɗai akwai mutanen Lagos akwai mutanen Yobe.
Abuja akwai mutanen Yobe har da Maiduguri da Adamawa.
Ga dokta nan na Yobe tare da mu.
Dukkan su da kansu. Wannan taro kuma sun sadaukar da kansu ne ran kai daɗe. Sun zo kwana biyar za a yi tun daga ran Juma'a aka fara sai ranar Talata za a tashi.
insha Allah Haka suke nan suke kwana akwai daktoci a nan wurin kwanan makarantu university. Eh, amma sun yi hakuri da sauro, sanyi, duk suna kwana nan wurin.
Mm, kwarai da gaske kwarai da gaske eh ta cancanta kwarai amin amin amin Su ne suka kawo da ziyara, za su sa albarka da kuma godiya akan waɗannan abubuwa.
kuma muna masa fata alkhairi a wanda ni ce masu wanda ya kula da abu shi kai shi yan siyasa na da waɗanda wasu ma ba ba ganin suka wanga kawo ba aiki ba ne waɗanda suka zo muna masu fata alkhairi Allah ya taimake su abin da aka bi da Allah shi bayar kuma ya zama alkhairi gare su eh na eh yayi shine na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم iyayenmu manyan malamai da sauran malumma da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ah, alhamdulillah wanda zai ya samu kanshi cikin irin wannan taro mai dimbin albarka kuma a ɗakin Allah domin kuma ɗaukaka kalmar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai ya wa kanshi murna dan wannan ya fi ƙarfin ah, sai dai a sa shi ma murna ina farin ciki cewa mu masu taimaka ma addinin Allah ne kila in akwai yan karamar hukuma ta na mahaifata ba da dadewa ba wata biyu da suka wuce na gina islamiyya mai azuzuwa goma sha biyu alhamdulillah wanda ba abin da ba mu sanya ba ciki domin hada alƙur'anin Allah wanda da yaran suna makaranta ne irin su je nan firamare in sun tashi su je sakandare in sun tashi su shiga to da aka sanar da ni na ce to ai ba za mu bari ba alhamdulillah cikin wata shida da kammala makarantar nan an kaddamar da ita alhamdulillah akwai ɗalibai kusan dubu Allah ya karba da hada Allah ya alƙur'ani karba bisnayin wa fi sabilillah Allah shi karba domin neman rahama ubangiji Allah shi karba alhamdulillahi na zo nan kuma da niyyar nima in taimaka insha bisa Allah wannan karatu na alkur'ani da ake yi da kuma taimaka ma addinin Allah da fatan ubangiji Allah ya sa a gama lafiya Allah mai da kowa gida lafiya na ba da fi sabilillahi ta naira dubu ɗari biyar domin a ƙara taimaka ma ƴan uwa musulmai waɗanda suka zo wannan taro da ruwa da abin sha insha Allahu a bani akawun nan bara yanzu zan sanya wannan kuɗi.
Allah shi karɓa, Allah shi karɓa. Bari su tashi tukun.
Wani ke ce mu wai wace jam'iyya ce ke tsara
Yayi.
Allah ya saka na Allah ya saka Dama mu babban abinmu, mu namu maka nema, waɗanda duk ƙungiyoyi su an kai da babu su. Mu duk wanda ka kula da addini shi an namu. Wannan shi ne abin da muke a kai. Saboda ƙungiyoyi ma an zara Allah bi amin sultan. A canza wanga suna gobe a canza wanga. amma duk wanda yake ko ina yake mutumin addini ya ba ta mu muna tare da shi muna mai addu'a da fata alkhairi mu akan wanga muke kuma wanda ya irin wanga aiki kaga ana fatan mai alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya karfafa ya yawaita irin ku mm. ya kamata a'a ya dai magana ba a'a
dole nauyi ba la haka
Allah shi ba da Allah ya saka da yin sanata Allah ya saka Allah ya sa shi mizani Allah ya ba da sa'a Allah ya taimaka muku amin amin amin Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa alkhairi kuna fata alkhairi to yayi to yayi Allah ya sa Allah ya sa koma lafiya alhamdulillah
Allah ya mana ba mu sanar da su ba
shi ne digital a gomi mana a gomi a to da ni ce mu wanda ya mu shi ke zuwa wanda ya mu shi ke zuwa ko mu Allah gaba mu don tsada abubuwa ya ce dale to kuma yanzu ga aiki da ya kokari tun nawa ya yi rawa ga makaranta mu da Allah ka zama mana alkhairi amin
na za mu ci gaba da karatu
باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره بسك سورة مبتة الحمد لله يديكم الله سبحانه وتعالى أبو ماذا يكي وتني يا أنسو كاين وانغا يا أنسو كاين وانغا to ya kasa biya san harkar kasuwanci aka kai shoran alkali to duk abin da aggare za a baje koli za a ce ku mutum nawa kabi ne bashi za a ce mutum goma wanga na bi ne dubu ɗari wanga na dubu miliyan wanga na kaza to sai a zo a gani za a ce kai mai bin miliyan ga abin da za ka samu na dubu ɗari biyu ya hankuri ta tafiya to kayan a yi wannan ko da ya zo ya anshi ya ɗauko abin ga ruwanka ya zo ya aje kenan an kai wannan to kai tun da bai taɓa ba kai addace ta ce to tun da bai taɓa kayan ka kai ɗauki kai ta tafiya yawa saura sai su yi hankuri a raba asara abin da aka kaza sai ka ashi kaza to shine bayani eh na'am alaikum salam na'am bari eh eh a saurara akwai ta fa'ida ne eh القاضي إذا mun ji a ci gaba إذا قال الراوي حدثني غير واحد وحدثني الثقة وحدثني بعض أصحابنا ليس هو من المقبول ولا من المرسل ولا من المعدل عند أهل هذا الفن بل هو من باب رواية عن المجهول وهذا الذي قاله القاضي هو الصعب لكن كيف كان فلا يحتج بهذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر ولكن قد ثبت من طريق آخر فقد رواه البخاري ya isa ya yi kayan ta shi wai magana ta ta ruwaya majhul ce ya ce da babu wata ruwaya da ta tabbatar da ba a ka hujja da shi to amma ya tabbata ba musulun ya in mu buhari ya tattar shi don haka babu matsala ina ba ta kun gane magana eh duk da maganar da kazi iya yayi cewa ba mursal bane ba munkadi bane min ruwatul majhul ne amma duk da haka din hadisi ya tabbata saboda ya zo musulun abuwan bukhari ya tadda nafsin hadisin da isnadin da haka ba matsala wannan fa'ida tana da kyau wani na nawawi ya kawo ta to kai shi ba kace komai ba shine na karanto da zai a ba shi bane wanga karin bayani nafsu shay datsewa ne a akwai shine.
kuma karin bayani da yayi dukkan shi duk shine shi ya kawo su eh Ato. Eh daga kadi ya kan kaltowa. Mm. Na Na?
mutai.
duka da Eh.
akwai shi a cikin na Shi nawawi ma na kaltowa ya to bidin ne, shi ma ba na kaltowa. Wanda ana magana ya kai shekara guda da so yanzu. Tunda dole dole wanda zai zo, dole na baya in hwanda na gaba. Wannan ga komi fa.
kwarai kuwa Dole dole wanda ya zo na baya in hwanda da na gaba. Wannan haka abin yake. Ba za kai ka zo da wani abu ka ka- ka- ka wuce duk awa'il to sai dai shirme. ruwan da suka zo da shi ga yadda sun ga kare kuma قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا وحدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد يعني بن زيد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء يعني يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير وقال ابن رمح من بينهم في روايته أي امرئ فلس قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام ابن سليمان وهو ابن عكرمة ابن خالد المخزومي عن ابن جريج قال وحدثني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرق أنه يفرقه لصاحبه ولن الذي يفرقه.
باعه
wala yufariquhu نعم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به duk dai magana ce قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد حا قال وحدثني زهير بن حرب أيضا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقال وهو أحق به من الغرماء bin Qala sauran wa- masu bin bashi قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج حدثنا منصور بن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراق عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها